بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فلقد ولقد طلبت من من جمعيتنا مباركة جماعة إزالة البدع وإقامة السنة التي أسسها المرحوم الشيخ إسماعيل إدريس بن زكريا رحمه الله آمين وينصر خليفته الأول خليفة الشيخ فضيلة الشيخ محمد صالح ياجنجر حفظه الله وينصر أعوانه جميعا تحت هيئة الشؤون التربية والتعليم أن أقدم محاضرة بعنوان قوائل المفسر والحاكي والله على ذلك معين وبالتوفيق مستعان وقد حاولت أن أجعلها تحت هذه النقاط التالية bayan ta'awizi da basmala bayan godiya ga Allah bayan salati ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hakika an neme ni daga wannan kungiya ta mai albarka kungiyar jama'atu ya zalaci libidya wa iqamatu sunna allati assasaha al-marhum ash-shaykh Isma'il Idris bin Zakariya wannan kungiya ta neme ni shi malamin roƙon Allah sharhamshe shi Allah ya sa haka amin Allah ya taimaki halifarsa fadilat a sheik Muhammad Salih ya jingir a fizahullah Allah ya kiyaye mana malayin tsare mana shi Allah ya taimaki mataimakan malan duka ƙarƙashin wannan wato ofis na wannan ma'aikata na matsalolin tarbiyya da karantarwa da ilmantarwa sun neme da in gabatar da wannan takarda wadda al'ada unwani kamar haka ƙa'idodin mai tafsiri wane ne mai tafsiri al-mufassir wanda zai heke alƙalami ne rubuta tafsirin al-qur'ani da ƙa'idodin haki wanda masana suka rubuta al-qur'ani shi ko yasa al-qur'anin gaba yana tafsiri da shi ko ya jaye nassin qur'ani da kuma tafsirin da shi malami ko ko shi na karanta doron bakin amma yana bayani akan abin da aka fassara Allah shi muke neman ya mana gudunmuwa ya taimake mu Allah mai taimako na da kuma katari na ubangiji Allah shi ne mai bada gudunmuwa Allah ka ba mu gudunmuwa na yi yadda zani in juya in dabarbarci sanya wannan takarda akan waɗannan ƙuduri guda bakwai na farko a tafsir na biyu a tawil na uku al-mufassir wa ahamiyatu ilmi tafsir na hudu sifatul sifatul sifatul mufassir wa shuruɗihi na biyar al-haqi sifatu wa shuruɗihi na shidda anwa'u tafsir na bakwai khatima Allah shi mana gudunmuwa na farko shi ne a tafsir wa'alam an ilma tafsir ilmin yi urhu bihi fahimu kitabun layi ta'ala lallai ka sani kai mai karatu ko mai saurare lallai ilimin tafsiri shi ne ilimi wanda ake sani da shi fahimtar littafin Allah maɗaukin sarki wanda Allah jissuwa wa bayani ma'ani da kuma bayani ma'anoninsa wasu a hakamihi wa hikamihi da kuma hidda hukumce-hukumcensa da kuma hikimominsa wannan fayarun musassir mai fassara ya san kalimatan wa sharhaha wa i'rabaha ya san kalma sannan ya san sharfinta sannan ya san i'rabinta summa yantaqilu ila ma'rifatul ma'ani zahiran wa batinan sannan ya karanta zuwa ga sanin ma'anoni bayyane da boye ya cika ma kowanne daga cikin su haƙƙinsa na'am an yi magana an yi tambaya fattafsiru abinda ake ce ma tafsiri in mutum ya ce tafsiri to abinda a shi huwa alƙaɗau alallahi bi annahu ala bi haza lafz haza ma'ana abinda a tafsiri mutum ya fassara abu ya ce wannan abinda ya fassara wannan lafzi Allah yana nufi da wannan lafzi wagga ma'anar da ya faɗi in haka na falam ya juz illa bin naƙali an nabi sallallahu alaihi wasallam ba shi halatta ma'ana bai halatta ba sai da cirowa da annabi muhammadu wannan shi ne tafsiri a tawil menene tawili shi ko wa tawil huwa tarjihu ahad al muhmalati bidun al qadfi abinda a tawili shine rinjayarwa ɗayan ma'anonin da jimla ta kumsa amma mutum bai rinjayar da ko guda ba ciki bai yankau ba wannan shine tawili kuma shi ne mashhuri wa ƙala abu ubaidin a tafsiru wa tawil bi ma'ana wahid abu ubaidin ce ara tafsirin tawili ma'ana guda ne wa ƙala abu al-abbas al-azdi an-nazar fil qur'an min wajhayn dubi ga al-qur'an na da huskoki biyu al-awwal min haythu huwa al-manqul wato akwai inda aka dan babata wasu abubuwa ba minhu ba wa hiya jumlatu tafsir wa dariquhu ba dariqatu ba wa dariquhu ar-riwaya wa naql wato ɗayan maganganun shine cirantowa na jimla ta tafsiri da kuma hanyarsa riwaya da kuma ciruwa والثاني نبي min haisu wal ma'qul a'a wanda ya isa iliminsa ya kai ya yana da hankalta da itibari ga abubuwa na fuskar ilimi to wahiyar jumlatu tawil shi ne jumla tawil wa turquhu ad-diraya wal aql abinda a hanyar sa diraya da kuma aqal hankali qala Allah ta'ala إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون don haka suka yi magana tun da Allah ya ce mun sanya wannan littafin abin karatu da larabci haƙiƙa mun kawo muku shi domin ku hankalta da shi don haka ashe kenan ga wannan fassara ta biyu tawili ya shigo ne ولذا قال عبد الله بن خولوي وجائز تاويله لعالم قواعد وبالعلوم فاهم yace ya halatta tawilin alqur'ani li'alim qawaidin ga wanda ya san ƙa'idodi na a'imma kuma fahimi wanda amma ya fahimta wa bil ulumi ga ilimin mukka ay fahimu kalamil arabi وقواعد الأئمة يا هلت غري شي تاويل na القرآن أما wanda ba wanga ba to shi kama jikinsa المفسر مفسر wane ne shi ya mufassir wanda a shi abinda zai cikar da shi ya zan shi na istimdaduhu min ilmin nahawi wanda zai heke alƙalami ya ɗauko farar takarda ya fassara alƙur'ani tafsiran to ya zai yana da daɗi ga ilimin nahau walluga wa tasrif wa ilimin ma'ani wal bayan wal badi wa usulul din wal fiqh wa usulul fiqh wal qur'an wa ilm asbabun nuzul wan nas wal mansukh to shi zai sa ƙur'ani gaba ya ɗaukai ba ya jingina ga tafsirin wani ba ya rubuta nashi kama ƙara shekhu abdullahi bin mutahidi إذ قيل لا يجوز أن يفسر في shay'an min alqur'ani ahadun ma bara walau adiban kamilul lalati wa qila bal jazali sabati ala usuli dini wal usuli qira'atul asbabil nuzuli ولا والتخريب واللغات وفي الأحاديث مبينات كمجمل موهبة الرحمن بديع البيان والمعاني وفقه اشتقاق ذا رسوله في علم الناس مع المنسوخ وكل من فسره بدونها فداخل فيما نبيه نهى وكلها شروط من يفسره لا من يهاديه ولا يعتبر فيه سوى فهم لما يقال لأنه ليس له مقال abin da yake magana a nan haƙiƙa an ce iz'ila don an ce la ya juzu an yi fassara shai a milar ƙur'an ahad ba shi halatta wani mutum guda shi fassara wani abin ƙur'ani ma bi ra'ayi ya zan da ra'ayinsa na ba ma yara ba ma bara ma bi ra'ayi walau adiban ko da malami na wanda ya kai modibbo kamilul alati wanda ya cika aloli duk makamai yana da su wakila an ka ce bal jazalin zai sabata a'a wanda an da tabbata ga ilimin usulul fiqi da ilimin abinan lizi sabati ala usulul dini ya san ilimin tauhidi wa usulul qira'atin kuma yana da usulu na ƙira'a duka abinda ƙur'ani ya ƙumsa ya san shi ya san saɓanin ruwayoyi domin duk mai rubuta tafsiri abinda an ka ce to ya kula da riwayar ƙira'a da shika rubuta tafsiri kansa sannan ƙira'a asbabun nuzul asbabun nuzul yanzu yana da asbabun nuzul sannan yana da nahau yana da tasarifi yana da lugha ya sa hadisai waɗanda yake mubayyana ce waɗanda a hadisul ahkam ya san na tarihi ya san wasu ka shahe tauhidi yana da bayani akan matsalolin hadisi ta mujmalin sannan ya san hadisi wanda a mujmali haka nan ƙur'ani to kawo kafudin nan ya sa hada muham sannan mawhibatul rahman sannan yana da mauhiba wanda Allah ya ji suwa gare shi ilimin mauhiba ilimi na wanda Allah ke gadar shi ga wanda ya aiki da abin da sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ishara da wani hadisi yana cewa man amila bima alima a wasahu Allah ilma lana duk wanda ya aiki da abin da ya sani to Allah zai gadar da shi da ilimin da abin da bai sani ba ƙur'ani Allah ya ce wata ƙullaha wa yi alimukumullah imamu shafi'i ya kai ƙara zuwa ga imamu abin nan waki'i shakautu ila waki'i su ifizi ko arshe da ni ila tarkar ma'asa saboda haka ashe kamma jiki gaba da saba ma Allah da tsayawa ga cin halal yana sa mutum Allah ya gane da shi ilimin da bai sani ba Allah ya gane da mu walfik ya zai yana da ilimin fiƙihu duk waɗanda ilmuka da muka ambata duka ga sun mu ambata baya dama to shi na shek abdullahi bin fodo a cikin miftahu tafsirin nashi ya ce wa kullum man fassarhu duk wanda ya fassara alƙur'ani ke ke alƙalin ya fassara shi duk da abai da waɗanda ilmuka wa dalilu fi ma nabiyuna ya shiga cikin abin da manzon Allah ya hana wa kulluha dukkanin waɗanda abuwa da muka ambata su ruɗa mai fassara sharuɗa na na mufassir wanda zai aji ƙur'ani ya fassara shi da alƙalami ne laman yi haƙihi ba wanda a haƙi ba mai kwaikwayi abin da malamai suka rubuta fala yi taɓa wannan ba kular shi ba babu wani kula fihi cikinsa su wa fahami sai fahimta lima yi ƙwarin abin shi ke faɗi ko wanda ya ɗauki wannan abin da ya sa gaba ya za abin da zai faɗi ya san shi لأنه ليس له مقام don shi bai da tacewa sai abin da ya gani kawai don haka akwai muhimmanci ga wasiyya da malam ka rubutawa yana ba babban kuɗin tana ba yana karantawa akan malaman da aka tura wani tafsiri kada mutum ya sa kai ne ga abin da bai sani ko mutum ya bi karatun nan sannan kamin a iza shi ya zan duk inda ya sa akwai matsala to tambaya ko da bazan magana na ta ahmiyatu ilmi tafsir ma'rifatu ilmi tafsir min ashraf al-ulum al-shar'iyya sanin ilmin tafsiri yana daga cikin mahi daukaka ilmin muka na shari'a لأنه يتعلق بمعرفة ما ما للقرآن الكريم من حكمة وأسرار domin ya rataya ga sanin abin a cikin ƙur'ani mai girma min hukumin na hukunci wa asraru zalika an alqur'ana manba'u kulli ilmin islami qur'ani shine mabubugar dukkan ilmi na musulunci wa kulli hikmata dukkan hikima wa ma'adini qur'ani shine maginat kulla fadlin dukkan wata falala don haka ko yajibu alal umma ya zan tilas akan al'umma fahimul qur'an wa hifzihi fahimtar alqur'ani da haddace shi wa tadabbur ma'ani da kula da ma'anonin qur'ani qala allah ta'ala abala yatadabbaruna alqur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال ايضا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكروا وليتذكر أولو الألباب waɗannan ayoyi duka domin mu karanta takardar Allah gane da mu wa an ibn Abbas radiyallahu anhu marfu'an qala waylun liman lam waylun liman liman qara'ahu wa lam yatadabbar tir bone ya tabbata ga wanda ya karanci alqur'ani amma bai yi tadabburi shi ba karanta ɗaya ka awon shan ruwa wa qala al-hasan ibn ali al-basri ma anzala Allah ayatan illa huwa yuhibbu an tuqlama fi ma unzilat wa mal murad biha Allah bai jidda wata aya ba sai Allah na son wato a san don mi an ka jidda ayan nan وهو بأن علماء فيما أنزلت أسان أبن تجد كيسا وما المراد بها مئة مراد كما الإيسا وقراءة القرآن ومعرفة تلاوته كراتون القرآن سنة تلاوة القرآن فرض فرض عين على كل مسلم ولله تاك قوة با وان أنت أوتيما أما ومعرفة تفسيره سنة تفسير القرآن أو تاويله كو تاويل القرآن فسر الساعة فرض كفاية فرض كفاية لا إذا قام به أهل علم المتأهلون به من أمراض الأمة سكت عن الباقي دون بك زنب تفسيري بابا ما تنبيك أما إذن بك زنب القرآن ما أكوي سلا دون هكذا القرآن لا تنبيك ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منه الآئمة ليتفقهوا في الدين don haka ashe kenan wasu su ɗaya wajen tafsiri wasu ɗaya ɗayan wani ɓangare wa ƙara aizan wa idza hadha Allahu misaqa allazina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nas wa la taktumunahu wa qala shaykh Abdullah ibn Fawdo fi fara'idihi alhamdulillahi al-alim al-munzili hayra kitabihi li hayri mursali wa ba'da fal-qur'anu barun zahirun wal ulama'u hulquhum akhiru كل هنون منه تستمد وكل ما خالفه فرد don haka ƙur'ani shi ne ya riƙe kowane irin ilimi daga ne aka samu shi duk abin da sa'awar alƙur'ani to ji ba za a yi ci saboda haka ashe sanin ƙur'ani tilasta sifatul mufassirul haki sifat wanda an mai tafsiri da haki wa shuruɗu mar sharuɗan su lil mufassirul qur'an al karim wal haki shuruɗu sihha wal ahliya akwai ga mai tafsirin Qur'an da mai hikaya wanda zai ɗauko kamar irin jalalaini rad al-azhan diya akawi kifayat ad-du'afa tafsirun da kasir tafsirun nafsi gare tafsirai nan jawahir lisan jawahir lisan duk wanda ga tafsirai zaman duka su ne idan mutum ya aza su gaba gare na karanta shi a haki don haka ga sharuɗan sunan da kuma cancanta wamin ha ma ya musu almufassiru ciki akwai abin da shahi mai fassara wa ma musu alhaki da abin da shahi haki mai koyi rasu don mi ne kai yu'addi amanatan ilmi al-maqum don su bayar da amanar ilimi wanda aka ciro gashi na ɗai sihatul aƙida wa salamatul maghza wal manhaj bi hadha yasiru al-mufassir wal hakim ala wuquf inda ma jaa bihi al-qur'an ya zama tafsiri ne yana da ingancin aƙida sannan kuma yana da manufa sannan yana da manhaji wanda zai bi yana da hanyar biya to waɗanda da su mai tafsiri ko mai hikaya zai tsaya gun abin da ƙur'ani ya zo da shi wata bata bihi alkhabar sahih kuma hadisi ingantacce ya tsaya a kansu wa masha alaihi asaru sahaba radiyallahu alaihi kuma sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama a wakacin su ga abin da suka kai kansa wa aimatu tabi'in wa man wafaqahu da su ga muwafaqan don haka in mai tafsiri ya zanta waɗanga abubuwa to nan na za a same shi da wannan kamala fa sabilu haula sabilul mu'minin hanyar waɗanga ita a hanyar mu'minai insha Allah huwa asala kuma ita mutum zai yi abin da zai gama ya kwashe lahiya qala ta'ala ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيره Allah ta shi. Na biyu, sharaɗin mufassir da sharaɗin haƙi a tahar sirki ya yi hasashen gaskiya wacce na bil hawa da nisanta son rai wa riya da nisantar riya wa fil hadis ya cikin hadisin manzon Allah a riya mumhiqatul baraka duniya wal akhirah riya tana shahi albarkar duniya da lahira ga dan adam وعن أبي بن كعب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب علما لغير الله أو أراد به غير الله duk wanda ya nemi ilimi ba don Allah ba ko ko ya nuhe shi da wani Allah fale ta bawa maqaruhu minan nar huta tashi ta ya dibi inda ya yi mai zauna to akwai wannan amma sai aka zubo da yawa zan abin gane don an tsallake wani wa qala zarkashi duk cikin wace yake wa'alam annahu la yahsulu lin nazir fahamu ma'anil wahyi ka sani bai bai saduwa ga mai duba wajen tafsirin qur'ani ko haki fahimta ma'anona wahayi ma'anonin qur'ani kenan haqiqatan wala yadharu lahu asararuhu ma dama fi qalbihi habbatu hardalin min kibri matuƙa cikin zuciyarsa akwai ƙwaya azarra ko manya na girman kai aw hubbu duniya ko kan duniya aw bid'atin ko ko bid'a aw israrin ala zalli ko ko lacewa akan laifi aw kana mufassiran wal aw al hafi bi ghairi naqal maqul ko ko mai tafsiri ko ko wanda a haki abin da yake faɗa ba abin da aka ciro na ba wannan shine na duk na uku naqalul ilmi imma munawalatan aw sama'an aw ijazatan kada ka ɗauki ƙur'ani ka Allah gaban ka tafsiri za ka yi amma baka samu ɗayan waɗanga ba baka ciro ilimi ba daga bakin malami baka ji shi ba ga bakin malami baka zo ka karanta ba malami ya ce ma ya yi ce ka yi Allah ya ganar da mu na hudu dikkatun naƙali bi itimari alal asani asahiha zurowawa wajen cirowa da jingina a kan sanudda waɗannan ingatattu bi azu zalika ila ulama salih ya za abin da ka karanta akwai malamai marigaya waɗanda an masana da ka jingina abin na gari suka samu ta haruza amma la asali lahu don ka tsatsar kanka ga abin da bai da tushe wa kasirun min kutubin tafsir da yawa littafan tafsir za ka ga su kasuwa ka sau fa innal akhbar fiha sirqu wa kadhib duk labarukan da a cikin su akwai gaskiya akwai ƙarya amma in ka samu malami sunni sai ya gwada ma abin da daidai na'am haka za kama ƙara shekara abdullahi bin furwi iyaka min zara ibn tafsiri lidakhala idakil sa'iri alayka bi ibtihasi alwaridi min ashabi arif almaqasidi ka shedinka daga daga bakin tafsirai jam'in baki tafsirai da sun ka gungulo waɗanda an baki da basan kansu ba wani malami da ya faɗa maka ingancin su ko kuma abin gansu don ka a samu waɗanda an masu shigar da abubuwan da ba daidai ba waɗanda in kai su kai ka gama ta yi tafsiri ka gama amma ka ta lahira sai ka shiga wuta na umurce ka da bincike abin da ya tuzgo mina sahabi da sahabban manzon Allah arifi masana al-maqasid manufa kai bi kai bincike kamin kai tafsiri ga wannan hadhihi hiya shuru'u wa sifat al-mufassir al-hakima wa amma al-ulum allati la budda laha indahuma ilmukan da babu makawa ga shi mai tafsiri da haki dole sai suna da su bakar sabaka zikruha umuman mu amince su baya tambihun وبمعرفة المفسر والحاكي علم النحو da sanin mai tafsir wanda an mufassir da wanda an haki da saninsa ilimin nahawi wa ilmin tasarif da ilmin tasarifi ya tamakkanu lahu ma min fahmi tagayyur kalimat da wannan suke fahimta canzawa kalmomi bi ibtilahi al-i'rab da canzawa al-i'rabi wa umlat al-kalima da kuma gina kalma wasiya ga sigogi كما في حسن الرصيد كما يلك تكل التاين تسريفي نا إمام أبشاء عبد الله بن خدود أم العلوم ما أبيها أرهم أنها هو اجتماع زين أقوام yace shi tasarifi shine umul ulum uwa ilmin muka arham ya yi tausayi da jin kaimin abi har daga ubanta wane na uba an nahau amma wasu ma'u haduwar tasarifi da nahau haɗuwar bayani biyu ɗin ga a ƙawanmu ya yi cancanta ya yi tsayuwa arhamu mai abin ya yi tausayawa daga uba wacce ma'oma a falalu wa a ƙawanmu wa a kan inda shuru da mataƙaddima sharuɗ da mun ka ambato baya kulla ha wajibatun alal mufassir a alaman fassirul qur'an dukkanin ta wajibi na bisa ga wanda ke fassara qur'ani wa amma man lam ya'rif wujuhul lugha amma wanda bai san huskar luga ba fala ya juzu an yi fasaro bai halatta shi fassara shi illa bi miqdari ma sami'a sai ya fassara ga abin da ya jiyo kai da daka wa yakunu zalika ala wajhi al-hikaya sai ya zama suka huska ta hikaya ya kai la ala wajhi tafsir ba tafsiri ya kai wa al muwassil ya zama wajibi ga tafsiri wal haqi an yace ba hilisanci gara'ibu tafasir wato baƙin tafsirai وهي ما قيل من القرآن من أقوال الغريبة أبن أكبر أكبر القرآن مغنغنو الأباكي التي لا يحمل لا يهل حمل القرآن عليها وأن بها لتماع القرآن أكنتها ولا ذكرها بل لأمتنت للتحذير من هذا ومن آوة وأن أكدريتها مثل قول من قال في تفسير يعني ثاني misalin zancen wanda ya ce a cikin tafsirin ha'un mimun ainun sinun abun farkon sura wace farkon wace sura to sai ya ce annalha harbon alamu awuyya shi a ma'ana ha'u in ji shi walmi wulayatul marwaniya والعين ولاية العباسية والسين ولاية السفرانية والآب قدوة المهدي وكل هذا لا يجوز التمسك به دولا بهذا الطريق شيء لأنه طريق آل زيد دولا هيا متعناك كتاتا والإرسال المؤدي إلى وبال سعيد كما بناتا مباسوا زواج شقاوة سعيرا kamar yadda shi abdullahi wadda ta cikin wadda tambayi tutuka na uzu billahi min alhaki mai hikaya wasu fati da sofin sauci hudu shari'ansa to ga mai hikaya yanzu kam mahautar sarranmu na yau wa ala ayyati halatin kana alhaki na tafsirul qur'an bisa kowane irin hali wanda an mai hikaya ga tafsirin qur'ani fa qabla an yakatari kitabu tafsirin da ainihi gabanin ya zaɓi littafin tafsiri zatin sai ce littafi ga zan tafsiri shi zan yi tafsiri rabdal azhan ko zan yi dira a tawil ko zan yi tifatu du'afa ko zan yi littafin suyubi ko zan yi da jamal ko ko zan yi da ibnu kasir ko zan da littafai da tafsiri to gabanin ya zaɓe shi wai atamil alai dogara gare fi tadrisi wajen karatunsa wala budda babu makawa tilas an yakuna mullimman bima yati dole ya dunkule su mantu da abin da aka yi na ɗai ma'arifat usul katibin bi aini ya san wani na rubuta littafin littafin tafsiri na biyu ma'arifat haqiqatul ism al kamil lil mu'allif nafsa ya san sunan mai rubucin wannan tafsirin shi wani na dan wane ga garin su kaza ga inda yake ga wurin na hudu ma'arifat aqidatul mu'allif san kuma aqidar shi wanda ya wannan tafsirin don mi litabriqi bainas sunni wal muslim don shi raba tsakanin basunne da kuma bufasai na biyar ma'arfatu mazhabul mu'allif ya san mazhaban wanda ya wallafa wannan tafsiri litamizu bainal ahkam don ya rarrabe tsakanin hukunci hukunci ku duba malaman kasan nan inda aka fito mai yawa ana tafsiri da dalalaini wasu na yin tafsirin dalalaini gaba ɗai da nassin qur'anin da tafsirin da ya rubuta gaba ɗaya suka jayewa wasu kuma suna tafsirin jalalaini amma nassin qur'ani aka karantawa amma duk abin a cikin jalalaini ka duba kana gane ga fassara duk sun fassara shi daga cikin malaman nan ni na san biyu a sheikh ismail idris bin zakariya rahimahullah da malam harun bin ji in kana da jalalai ga hannunka suna tafsirin nan in ka duba harfan bi harfin haka nan ma da abakar mahmud gume ya zama ta mai shuru ta wani tafsiri na shi to anan ai jalalai ni waɗanga malamai duk abin da ya kumsa sun sani sun san kuma abin da ya sa don imamu su yi da rubuta jalalai ba shafi ina ɗaya aka hukunci ciki to in ka taho da wani wanda ya karanci masau malikiya in ba tara ba sai kun dambe domin abin da ya sani ga littafi ne na risala ko askari ko a karabu to in aka taho shi za ka iska abin da aka samo ga littattafan shafi'iyya don haka shi a dalilin dole a san waɗanda ni'a kamin a karantar da mutane don kasa cikin rikici daga cikin abin da ya kamata haki ya sani min ha anna hunaka mawadu fil qur'ani yastashkilu fa anha ala dullahi yace ala dali ala dullahi wa qalla zama hashe abdullahi fi faraidi ga abubuwan da ya kamata mai tafsiri ya fahimta kamin ya shiga tafsiri وفيه مشكيل لدى الطلاب كنوع الإثبات في السؤال لنسألنهم وذا لا يسألوا يعني تزال مثله التساؤل من فيه تواصل ومثبت تلاوم بينهم فأثبتوا وقوله ما دامت السماء والأرض إلا ما ما استثناء بنحو ذا لا يمنع الخلود إذ كان من كلامهم مأهودا كقولهم ما دامت الأيام وقصدهم بذلك الدوام زيارة الأمر مع النقصان في الابتداء بادل الأزمان ورزق بها بكرة عشيا يكون كل وقته مرضيا آية يمحو الله ما يشاء يخرج من الحساد والشقاء وقيل في الناس والمنصوح قول جماهير أولي الرسوخ تكرر الأهبال والوئيد إرادة الإشهار والتأكيد وهكذا في أرض وسماء يشكل أي زين قدما وهرقها مقدم على السماء ودحوها مؤخر لتفهما وما ترى فيه من الإشكال منك قصور فاز بالسؤال والاختلاف فيه بالتردد bal fi ibtilahu lafzin wahid to in mun koma gare su can muka ce za mu walwala waɗanda gabai cuka to akwai aiki amma ga walwala ya kaɗan ciki in kun ka tsara batukan ga walwala sunan ala ta'ala madaukin sarki ya ce cikin qur'ani wa rabbika lanas'alannahum ajma'in ya kai haki ubangiji ya rantsuwa yace wallahi za mu tambaye su gaba dai amma kanu ya amaru fa akada annahu laka su'ala Allah ya karo cewa akwai tambaya fil akhirat ko walakinahu sai da shi ubangiji kuma ya koyi har su'al wannan tambaya fi makanin akhir wani wuri fa qala ta'ala wa yawma idhil la yas'al an dhanbihi insun wala jan nan an yi magana cewa wallahi alkiyama za mu tambaye su gaba ɗaya ga abin sun ka aikata na sai aka ce a'a a wannan lokaci ba a tambaya daga laihi ne mutum ko aljini taufa fa ma'anar da nas'alar lahu wancan na farko taubihan wa taqriran wa ijaban lil hujjati wallahi za a tattambaye su akan zargi da tabbatar da abin sun kai da lahuka da kuma lizimta musu hujja abin sun kai ga dalili wa qawluhu la yas'alu ya'ni su'al istihwami wa tsira ba a tambayar tambaya eh ta fahimta wata kaga bai kore wacce tambaya saboda haka idan haki bai hasara iya hasara ga aya na iya ta wani sai shi walwale ta an samu matsala wata zalika warada fala an saba bainahum wala tasa'adu ranar alkiyama ba wata nasaba tsakaninsu kuma babu tsakaninsu ba wani mutum bai juna wani yaya kaza kaza wa aidan wani wuri kuma wa aqbala ba'dhum ala ba'd yas'alu waccan ta farko su'alu muwasalati shi aka magana dan uwa kina son shi da dan uwa tambaya ta haduwa da juna na biyu su'alu takhasu wa talawun tambaya ta husuma wani kukun kwashe mu wallahi kukun kai mana kaza to wannan shi aka magana kama ta dullu alaihi ayatu lati ba'daha in ka karanta qur'ani ka mi waga aya ayo sun ma nune wa min al-istisna'u fi qawlihi ta'ala ma damat as-samawati wal-ard illa ma sha'a rabbuk akwai cikin qur'ani to kenan matukar sammai da ƙasa suna nan to abin na nan ba zai gurgusa ba illa ma sha rabbuka to illa ma sha rabbuka wani istisna idan an kai la ya mai kuruda ba ana ne akwai lokacin da abin zai kai ya kare ba a'a dawwama aka ni fal arab larabawa kana min adatihim ya za al'ada su istimalu alfazil ma'huda fi asdihim ad-dawa al-abadi idan suna son suna da abin da ake son zai dawwama to akwai irin wannan tambaya sun saba da ita ga abin da ake son dawa don haka dawaman bela bai dagawa istisna'i bai sa wai dagawa su kuma wa aidan qala ta'ala wa ma yu'ammaru min mu'amirin wala yanqusu min umrihi illa fi kitabin وهذا يدل على أن العمر يزيد وينقص مع أنه ليس كذلك wanda aka ƙara ba tsawon rayuwa ba ƙara mai ba wanda an karfi ba a rage mishi ba kaga wannan yana gwada kamar akwai ƙari la ma'ana hulis ka zalika la anna Allah ta'ala arafa idza jaa ajaluhum la yastaqimu sa'atan wa la yastaqdimu to mi amana ko ma'anar aya inna hadha nuqsan wa ziyada fil ibtida'i tun daga farko na walaysa al-ma'ana annahu yazidu wa yanqusu ba'da zalika to wa qawluhu wa lahum rizquhum fiha bukurna wa ashiya cewa ya aljanna suna da suna da abinci sahe da yamma ma anna aljanna ta da aljanna kuma laysa fiha layl wa nahar aljanna babu dare babu rana fal jawab annahu zakaraha li kawnihima waqtan martiyan li da'am inda al-arab Allah ya ambace shi domin shi an wakaci sananne yardadde kun larabawa ga ci baka su don haka aka yi musu amfani da ma'ahudin su min al-giza wal asha wa abaru bi zalika tamsila Allah ba su labari da wannan bisa misali oh oh to to gashi nan bari in tsallaka can amma nan ina so in san cewa abubuwan da ka zama qur'ani akan rawar kissa nan akan rawar kissa nan فالتكرار في القرآن شيء مهم ولو لو تتكرر القصص والأخبار لوصلت قصة إبراهيم وموسى إلى قوم دون آخرين وقصة عيسى إلى آخرين وكذلك قصة نوح فأراد الله أن يشهد إلى هذه القصص وكررها هكذا قال الشوشاوي تبر مطلقة نن أن يمكن أكان أثار سما الله يا هل سما يا هل كسا أما وجه أنك وارا هلتا kuma an ce wal'adda ba'ar zalika da haha ashe sai da Allah ya halicci ƙasa tana dunkule a waƙallo Allah ya halicci sama sannan ba halicci sama sannan an kai dahawi an kashe da ƙasa kenan wa harquha muqaddamun ala sama wa dahawha ma aqallu tamha Allah ya ganar da mu to asma'ul anbiya wa rusul wa rusul alwarida fil qur'ani wa hum hamsu ashur wadanga ba su da matsala sunan annabawa su kutubo cikin qur'ani sannan asma'ul mala'ika was sahaba alwada fil qur'an sannan asma'u ghairil anbiya wal mu'minin mutaqaddimin wanda suka tuzo qur'ani sannan asma'ul bilad wal bid'a wal kawakib sunan wurare da kasashe suka tuzo cikin alqur'ani amakin al-umriya bagirre na lahira wanda a cikin alqur'ani al-mansub ila al-amakin abinda aka jingina zuwa ga wuri amma ba wuri na ba ga sunan in kuwa karanta ga sunan duka ga baitutuka ne ajnasul uyur suna tsuntsaye wasu suka zo cikin Qur'ani alkuna wal alqab kinaya da laqabi wanda zo cikin Qur'ani amma zan karanta baiti ne guda shi don ina son in tsallaka wani wuri shine na abin da zan karanta don wata magana fir'auna ismuhu walidu walidu tubaw as'alu tarahu ismuhu azar fawu azara azara kinaya ta sunanai as'alu wasu malamai sun ɗora tunkuɗe tafsiran malamai da cewa ba shi ba an ibrahim ba ba haka ba ne a ta yaya bahasi ma bi zuwa mu sirrul hakim a rubutu wujuh wala zahir to sanin wujuh wala zahir wujuh wala zahir na'am fal wujuh al-lafz al-mushtarak alladhi yata'amil fi ilati ma'ani yaqul shaykh abdullah fi ibn fawd to zan karanta wannan kan shi sai mutum من الذي يؤمن المبصر معرفة الوجوه والنظائر مثل هدى الدين والإيمان دعاء ثبات رسل البيان نبينا وسنة القرآن إصلاح إلهام للمعاني وتوبة التوراة والمعارفة توريه استرجاع رشد هجاء وهكذا سوء لشرك وزنا أقل عذاب شدة وذنبنا والقتل معنا بيس برس لر وكالصلاة الخمس وأولي الأسر وجمعة جنازة قراءة موضوعها موضوعها دين الدعاء والرحمة كرامة لجنة الإيمان نبوة مغفرة القرآن آفية مولة والإماء ورزق والنصر الوزن الأسماء ومعصية وجاء في الإسلام والمرض منشور للأنام كفي الشرك والإجلال صد وقتل المرض الضلال عقوبة إذ قضاء قبرا جنون إعراق وحبر أسرى وكل وكل روح القرآن الملك وعي جبريل رحمة وروح حي وكالقلال أحد أمر فصل إملاه أن نزول موت فيه هل فراغ وعدم الإبرام وصية والولق والإعلام وكالذي كذكر للقلب واللسان وجوءة الصلاة والبيان ولو هو الرسول والصلاة والوحي والداعة والجزاء وشر والقرآن ثم الحفظ والحبر والتوراة ثم الوعظ وكالدعاء للقول والعبادة تنمية سؤال استعاذة نداوك الإيزان للتعافف تزوج مرية لتعرف عن أبي درداء قال إنك لن تفقع كل فقه حتى ترى من القرآن وجوها كيف كيف فهمت أبا dukkan fahimta sai in ka gane Qur'ani kina da fuskoki wa hadhi uyunun min al-amsal hadha naw al-huda ياتي على على تسعة عشر وجها هدى لا cikin alqur'ani ta zo akan wuri goma sha tara kowane yana tashi ma'ana huda nan ihdinas siratal mustaqim ma'anarta sabati ulaika ala hudan min rabbihim ma'anarta bayani inna al-huda hudallah ma'anarta ad-din wa yazidu Allahu allazina hataraw huda iman wa likulli qawmin hadin du'a wa ja'alnahu aymatan yahduna bi amrina wa bi ma'ana rusuli wal kutub to atahi sai an kai karshen su wa min zalika asu su ya zo cikin qur'ani ko wani da ma'ana ta daban ya fi ala aujubi yasumu lakum su al'azabi ashidda wa la tamassuha bi su'in wal aqab ma jazaa'u man arada bi ahlika su az-zina bayda'an min ghayri saw al-baras in hizya al-yawm wa su'a ash-shirk al-azab ma kunna na'malu min su' ash-shirk la yuhibbu Allahu al-jahra bi su' ash-shidda يعملون السوء بجهالة الذنب ولهم سوء الدار بئس ويكشف سوء الضر والهزيمة والقتل والهزيمة لم يصف سوء to zai zo kuma da ma'anar sallah to ga sunan nace
wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ثانية wato gaskiya abubuwan da na faɗa game da wannan hanshakin malami jama'a kun galgata ni ko muna roƙon allah allah ya saka mada alkhairi ba ƙaramin nasara ya yi ba ko muna addu'a ga wannan ƙungiya mai albarka ƙungiyar jama'atu zalatul bida wa iqamatu sunna wacce a sheik muhammadu tsani a jingiri ke jagorancinta muna addu'a ubangiji allah ya kara mata taimako wannan darasi kamar yadda na gaya mana darasi ne kusan ya fi kowanne mahimmanci a cikin laccocin nan kowace tana da mahimmanci amma akwai wanda ya fi domin malam ya iya ƙoƙarinsa sai fitar mana da almufassirun wato almufassir kuma sai fitar mana da alhaki wanda hakin nan shine duk ya shafe mu wanda mai fasara ya fasarta ya karya takarda wanda ya mallaki dukkan ulum ulumun lishar'iyya wa alatun lishar'iyya ya karya takarda ya rubutu kai kuma za ka zo ne abin da ya karanta ka bi ka gaya wa bayan Allah to gaskiya wannan shi ne ya shafe mu gaba ɗaya don in banda su malam ba mai rubutu a cikinmu muna fata Allah ya saka wa malam da alkhairi don har ya gabatar da tafsirin da ya yi da kuma luga ta hausa sa'an nan kawai to a wannan ɗin ma akwai buƙatar ka san wani malami ne wani tafsiri kake karantawa kuma alhamdulillahi mu ahalus sunna gaskiya an taƙaita mana damuwarmu da littafin da a sheik abubakar mahamudu kuma ya wallafa ya sa shi ya sa suna raddul azhan ila ma'anil qur'an dawo da hankula zuwa ga haƙiƙanin ma'anar alkur'ani malam in ka lura da shi tafsirar radul azhan da nasihudi jalalai kaɗan ne suka bambanta amma akwai wasu guri muhimmai kamar yadda malam ya faɗa wanda suke buƙatar a bambance duk malam ya wannan ƙoƙarin kaza na bambancewa kamar mu an sauwaƙe mana kenan amma wajibi ne a kanka karka je haka kawai lallai zama kana fahimtar nahawu sara gwargwaron iko sannan kuma ya zama ka kwaikwaya a gun malami wannan zai taimake ka ka kubuta daga matsalar isra'iliya wato isra'iliyanci domin da yawa akwai tafsirai wanda tafsiri ne da larabci da komai in ka bi abin da aka rubuta a shar'i to sai ka rude ka rudar da mutane sai malam yi wannan littafin ya taƙaito akan dukkan shar'i kuma ya fuffutar da waɗanda suke ba su dace a yi amfani da su ba sa'annan kuma har ka fahimci na hau ka fahimci sara to ka yi ƙoƙari ka gane akwai abin da kai kake so ka gane akwai abin da masu sauraro suke so su gane ba karatun kan ne da ka fahimta ake nema mai sauraro sai ya gane ba a kayan ka gane ka fahimta don sai ka zo gaya wa masu sauraro haƙiƙanin alƙur'ani wannan yana taimakonmu musamman ne da magana yi mana misali da karatun ashek ismail idris allah ya ji kamala malam yana karatu in ka duba siyudi sai ka ga kwabo da kwabo ya kira malam halar benjima ya ce shi ma haka yake yi in ka gane ka faɗa shi kenan watakila ma ka tafi cikin neman ka ce aika za aika za ka shiga lungun da ba za ka iya fita ba muna fata allah ya taimake mu kuma karin manta akwai takardar da ake bayarwa wacce take nusar da duk mai tafsiri daga wannan kungiya ta ƙara maka nutsuwa ta nuna maka yadda za ka fita kuma jama'a masu fita kuma kungiya ba ta samu matsala ba muna fata Allah ya taimake mu wannan malami Allah ya saka masa da alkhairi kuma talikin da na farko wanda zai yi shine babanmu malaminmu a sheik muhammad sani ya haya jingir saboda akwai tafiya gurin wa'azi yanzu nan na masallacin yanta muna fata Allah bai malam nasara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين ana ƙara yabon Allah da godiya gare shi salati ga fiyayyen halittar Allah gaba ɗaya annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi da alayensa da sahabbansa da masu koyar da su da kyakkyawan aiki bi da bi har zuwa rana tashi alkiyama Allah ya sa da mu cikinsu alhamdulillah ga shi Allah ya kawo mu wato rana ta biyu wajen taron ƙara wa juna sani a kan mumbarin jama'at izalatul bid'a wa iqamati sunna sananniyar wa'azin musulunci tsantsa wacce Allah ya nufi Sheikh Ismaila Idris bin Zakariya da kafawa da gabatar da ita a cibiyarta ta ƙasa mai harka da ƙasa da ƙasa wajen jagorancin wannan kungiya a wannan babban birni na jihar plateau jos nigeria shekaru 40 wato da bakwai da suka gabata cikin tsare-tsaren kungiyar akwai irin wannan taron bita na karawa juna sani musamman idan watan ramadan ya doso daga shi an yi jiya rana 21 ga rana 22 kuma ga wannan wata na takwas watan sha'aban a wannan shekarar da hijirar manzo alaihi salatu wasalam ta kawo shekara ta 1400 da shekaru 46 to ga maluma hamshakai karanci mutum hudu sun gabatar mana da tsararren bayani da darasi rubutattu daya wacce ta shafi harkokin sadarwa da Allah ya kawo su daidai wannan zamani wanda ake cewa sadarwa a yanar gizo ga na biyu ƙa'idoji da mahimmancin tafsirin alkur'ani mai girma ga yadda ake yi ga ƙa'idojinsa inda malami na biyu ya zo ya karantar da mu kuma masu gabatarwa sai suka ce ba za su ba da dama a yi ta'aliki bayan gama rattababbiyar takarda ta farko ba sai sun haɗa biyun to gashi Allah ya kawo mu sun haɗa biyun duka ni kuma Allah ya taimake ni aka tausaya min tunda zan tafi wajen wa'azi da yardar Allah tunda yau juma'a ce sai aka ce ni fara ta'aliki to ta'aliki na ni dama ba mai tsawo zan yi ba mun kawai da zan ce lallai ilalla mu lura da ayar da malami na farko da mai ƙarin bayani wajen gabatar da takardarsa suka karanta mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا wannan doka da ƙa'ida da Allah ya saukar ya shafi dukkan mu al'ummar musulmi da kuma wanda zai saurari musuluncin don ya taho zuwa da gaskiya cewa wala ta ɗaukar da kuskura ka bi bayan ma laisa laka bihi ilmun abinda kai baka da karatu baka da ilimi a kai to bakinka naka karkace kanzun akan abin da baka sani ba don ga wani babban lamari gabanmu duka inna sama lallai ji والبشر دغني والفؤاد da tunani na zuciya da aka haɗo abin da aka ji da wanda aka gani wanda aka ɗanɗana da wanda aka sansana da wanda ya shafe ka kaji laushinsa ko kaushinsa alhawas alhams to na kan gaba ji gani tunaninka na zuciya to dan adam fa kana anhu mas'ula ya kasance game da wannan abin da yake ya ji ya gani ya ɗanɗana ya sansana an faɗa gaba su an yi kaza akwai ranar da za a tsayar da kowanne a cikinmu a yi tambaya ya ka faɗi kaza ka ji ne ka gani ne taɓawa kai ka tantance cewa ga yadda yake ga yadda yake kuma tambayar mahalicin talakai da ya san kowa da komai ne zai yi wa mutum ranar hisabi allah kai mana hisaban yasira da allah a cikin maganar yanar gizo nan wanda abu ne bai nawarwada cikin wannan aya ba babu lallai kai jama'a akwai aiki ko daga safe zuwa yanzu abin da ake ta faɗa wanda mutum bai ci ba bai gani ba to sun fi guda goma goma kowa ya daga safa zuwa yanzu to balle a rayuwa gaba ɗaya to hattara a cikin wannan takarda ta farko kuma shi malamin ya karantar da mu hatsura hatsura hatsura na magana intanet din nan wani gudun ya ce da allah idan ka zo ko kaga ka taba ya taho banke ka wuce kakka gani don za maka tambaya a kai je ka gurin da yake za ka ƙaru ka samu fa'ida yanzu zan ba babban gudurin jihar filato jos muke ba ne wayansu kuma suna birnin kano yanzu wayansu suna jidda wayansu dubai to kowane garin da kowane birnin akwai za ka samu inda ake karatu wajen tsira da fahimta akwai gurin da ake caca ake shan giya ake barna to ya rage ga ɗan adam ya san ina za shi sai dokta ya ce mana musar rukuninmu inda za mu shiga ba ko ina za mu je mu shiga ba ba jin yanzu a garin nan watakila wayansu sun tafi gidan giya amma mu da muka taso ina muka zo gudun karatu to musar rukuninmu inda ba namu bakar muke a takaicen takaitawa abu na biyu wato ashe abdulrahman isa jega irin sadaukar da kan da ya yi wajen karatu ba sai na tsaya ina wasa shi kaza kaza ba an san wallahi karatun nan mutum bai isa ba ya zo ya yi shi ba inda ya je ya koya ya za ka gaya mana malami na gugar malami talatin da kaza inda ya je ɗalibta kuma ya nuna shi ba rago ba ne ya dandaka karatun ya fahimci shi kafin ya zo ya ce zai karanta wannan fahimtar da namar ɗan nan ina da wanda yake tare da ni a cikin koko ni ne dai haka na fahimta haka ne to amma idan ka je ka same shi yana tafsiri bayan an raba malama an tafi sai ka je yana cikin malaman da suke karatu ana gane ba ko ba a gane karatun malam abdulrahman isa je ga wa billahi la ilaha illa huwa da irin na yau yayi ya dinga kawo baitin nan a jere to in aka gama aka ce me ya ce wanda za su ce kai an yi karatu amma ba za su iya kawo bayanan ba to kaga shi ya zama malami ne murabbi ya karanci ilimin ya karanci yadda ake bayar da ilimin yadda zai bada a nan daban yadda zai bada darasin a can daban karka je ka ɗebo bai cuttuka ka iya wani baka iya wani baka ce ka ji yadda mala abdulrahman isa je gai bari ka je kawa mutane to za ka fasa jama'a ka allah ya kiyaye an fahimce na nan abu na biyu shi mai ladabi ne kuma tafiyar izalatul bidaya wai kamata suna ba da cika baki ba allah ya taimake mu cikin malaman nan da ya faɗa talatin da kaza ya gaya mana dokta damana ko ni ne ne kuskuren ji waɗanda ya karatu a gurinsu akwai dokta damana ko babu to amma tsarin izalatin bidawa ya gamata sunna mala abdulrahman isa jega shi ne shugaban malaman jihar kebbi dokta da mana malamansa shine mataimakinsa haka ne domin taba jin kansu dokta da manan bai yadda an yi tafiyar ba a gurin nan akwai profesa cikin 'yan agaji kuma shugabansu alhaji isa waziru gombe profesawa a shi bai riga ya kai profesa ba mataimakinsa malam ibrahim shabu profesawa shi ma bai kai ba to a cikin yan agajinsu akwai doktoci akwai profesoshi akwai kaza kun san yadda aka yi wannan ta yiwu wallahi kowa ya zo ne zai yi dan allah kai in yan lashe-lashen can za su yadda da haka ba karatun ma suna fanka ma balle da ce da akwai zai yiwu to kun ga tafiyarmu kowa ya taho ne don Allah bisa ga kyakkyawan zato da nake ma shi yasa kake ganin mu muna ta tafiya cikin yardar Allah cikin ladabi da biyayya ba cece ku ce don kowa don Allah ya zo Allah ka tabbatar mana da haka muna kiran waɗanda suka kasa zaman lafiya saboda girman kai wancan ya ce wane kai wancan ya ce wane kai su rasa inda za su yi suna dawarwara don Allah ku dawo kan hanya Allah ka keɓo bayi daga ƙarshe kuma wato kunga mu tsaya mu saurari karatuttukan nan da kyau duba yadda Allah yake wa mutane baiwa in mutum ya buɗi baki yi jawabi kai ka san akwai ajiyar Allah ce da zamanin salihu suleiman na ningi idan ya zo ina tafsiri sai ka samu masu nahawu sarfu dubu binciken littafi dubu kaza mai lamba kaza kaza kaza idan ya zo ya yi shi na minti biyar sai ya ba da abin da suke so su bayar na wata kuma a gane Allah ka ganar da mu wasu lalala sai na Muhammad
wa'alaikun assalam wa rahmatullahi wa barakatu mun saurari taliki daga ubangayya uban tafiya fadilatu sheikh muna addu'a Allah ya sanya a mizani to jama'a kafin ci gaba da taliki kamar yadda aka saba fadilatu shek ya raba maluma da za su je masallatanmu na juma'a a cikin babban birnin jos da kewaye wurare daban-daban sama da guda hamsin kuma don allah a saurara domin a ji wuraren da kuma maluma maudu'in da za su yi wa'azi a kai shine asaunuwar musa'ada wato maganan azumi da kuma taimakekeniya a siyamu wa ta'awun shine maudu'i na ɗaya fadilatu sheikh muhammad sani alhaji yahaya jingir masallacin intaya malam salihu suleiman ningi masallacin laranto malam bashir umar kashere unguwar rogo malam aliyu rashid makarfi unguwar rimi malam mustapha salihu bamalli 'yan shanu Profeso Abubakar Wali masallacin tasha, Sheikh Abdurrahman Isa Jega masallacin Almuhab wato Narkuta Junction, Profeso Lawal Abdulkarim Zuru masallacin Ukur, Malam Ibrahim Yunusa Ugo masallacin Locos, Malam Kabiru Ashikawi masallacin Rekos, Malam Ibrahim Musa Ladan unguwar Doki. sai kuma malam abdulsalami jega masallacin intimatar sai malam jibrin mina yana masallacin kwanan soja sheikh abdulnasir abdulmuhi yana masallacin secondary alhafiz abubakar abu sumayya yana masallacin sabon layi